أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة عنهم ببطن مكة من بعد أن أزفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي مأكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في, قلوب في قلوبهم الحمية حمية الجاحلية إذ جعل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاحلية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاحلية فأنزل الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم muna uku ga watan jimadar ula wata na biyar a cikin watanni na addinin musulunci shekara 1443 hijira ko mu ce ƙaura ta farin jikada fiyayye a cikin halitta daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da shidda ga watan goma sha biyu shekara e, bakwai ga watan goma sha biyu shekara e, dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah subhanahu wata'ala wanda sai ya so ake fa'alu lima yurid cikin kaddarawarsa da kuma inda yake sarfa bayinsa inda ga dama ya kadarsa domu da ku a wannan majalisi kuma a daidai wannan lokaci yau cikin kaddarawar Allah da gudanar mulkin Allah gashi za mu fara karantar da al'umma ɗaya daga cikin littattafanmu na addinin musulunci mai sunan wasulul iman fi dau'il kitabu wa sunna na babban malaminmu a sheik salih bin abdulaziz bin muhammad ali sheik insha Allahu yau darasi ne na farko da za mu fara a cikin wannan littafi kuma littafi ne wanda yake karantar da mu aqida mu gyara mu gyara aqidanmu shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama littafi ne wanda yake kiran mu mu gyara kyaukyawar aqida alƙashin karantawa alqur'ani da sunna da kuma bayani na magabata yan uwa musulmi yau muna buƙatar jaddada aƙidanmu ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin idan ka dibi asalin halittar mutum da aljan allah ya halicce mu ne ba don komi ba sai don bota allah ke cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله يا halicci mutum da aljani dan su mishi bota ai da yace wa ma khalaqatu jinna wal insa yace illa li abudun malaman tauhid suka ce ai yuwahidun dan a ta Allah to wannan ta Allah a samu kyaukyawar ibada wadda ita ce asalin halittar mutum da aljini kuma Allah subhanahu wata'ala dukkan annabawan da yake aikowa ko manzanni yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut Allah ce haƙiƙa mun aika a cikin kowace al'umma manzo mai mata gargadi a cikin kowace al'umma Allah ya aika manzo domin ya mata gargadi in yaje me yake cewa an ibudullaha wajtanibu tagut a bautata ma Allah ai ma'ana su kadaita Allah a cikin bauta la ilaha illallah wasanibu dagut su nesanci dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba to wannan littafi yana karantar da mu sahihiyar aqida wadda ake so mu rayu da a cikinta a duniya mu yi aiki da kalmar la ilaha illallah musamman anata mu aikata da aikace mu rayu ƙarƙashinta idan mun je rayuwa ta barzahiya farkon abin da za a tambayi ɗan adam a cikin kabari shi ma abin da ya shayi tauhidi ne hakanan alkiyama in ta tashi in an same ka da tauhidi da ta Allah da la ilaha illallah babu shirka babu canfi babu bautan wani Allah tukwana za a ce a kawo dosiyanka na sallah idan an same ka da shirka ba maganan ma a yi maka hisabi yan uwa musulmi al'amari ya dagule to ganin haka muke neman jagorancin Allah subhanahu wata'ala jagorance mu a yau za mu fara wannan littafi na usulul iman fi daw'il kitabu wa sunna na babban malamin mu a Sheikh Salih bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Sheikh Allah ya jagorance mu cikin abin da za mu faɗa mu samu dacen littafin Allah alkur'ani mai girma da suna ingantatta tuntuban harshe Allah ka tsare mu ƙarancin ilimi abin da mu gane mana addini Allah ha ganar da mu yan uwa musulmi ba da bismillahir rahmanir rahim sai malam ya fara cewa babul awwal babe na farko in an ce babe wato kamar ƙoha babun ƙoha ƙoha nan wanda zaka shiga in ka shiga cikin wannan ƙohar zaka iske ababuwan da kake bukata a cikin wannan inda ka shiga ƙohar kinan malam sewara da albabul awwal babe na farko to babe na farko idan ka shiga cikinsa mi za ka gani a ciki mi za ka karanta mi za ka fahimta mi za ka gane a matsayinka na musulmi shi ne mala ya ce al'imanu billah babban magana yin imani na haƙiƙan da Allah shi addai ‘yal'uwa musulmi duk rigimar da ake ‘yal'uwa musulmi ki imani da Allah shi addai ki kaɗe ta Allah cikin bota kadda ki haɗa Allah da komi a cikin bota imani da Allah ki tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki al'umma ta ƙarshe dake cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ta ƙarshe kenan kai imani na haƙiƙan malaika jibril alaihi salatu wassalam ya zo wani lokaci a siffa ta mutum mai cikakken halitta cikin tambayoyin da ya ma manzan rama alaihi salatu wasalam hadisin mashahur ne duk ɗaliban ilimi sun san wannan hadisi ya shahara ba dole bane sai mun kawo shi duka a cikin tambayoyin da mala'ika jibril alaihi salatu wasalam yayi zuwa ga manzan rahama alaihi salatu wasalam yace fa akhbirni anil iman bani labari menene imani menene ake ce ma imani a matsayinka na musulmi an ce kai imani da Allah akai mai imani ne a matsayin ki na musulmi an ce muke mai imani ce to menene imani ya imani nan yake menene rukunansa haka malaika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni anil iman ba ni labari daga imani qal sai manzon rama alaihi salatu wasallam ce al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan ne malamai suke cewa shi imani yana da kunne guda shidda yana rukuni rukuni guda shidda arkanul iman sita rukunan imani guda shidda na warko an tu'mina bila kai imani da Allah shi addai shi yake arzuta shi yake talautawa shi yake dora rashin lahiya shi yake yayewa shine abin bauta ba a hada shi da wani a cikin bauta ka yi imani da Allah shi aɗai uwa ki gyara aƙidarki ta imaninki ga Allah ki mai da al'amarinki zuwa ga Allah ki kaɗe tashi a cikin bota ka shaidi da haɗa Allah cikin wani abu rukunin imani da guda shida na farko imani da Allah hakanan an tu'mina bila wa mala'ikatu kai imani da mala'iku bayi ne na Allah kuma mala'ikun nan kowa da aikin shi wanda Allah ya bashi sai Allah yake cewa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru su malaika ba sa saban Allah suna aikata duk abin da Allah ya umarce su wa kutubi kai imani da littafan Allah wanda ya sabkar littafan Allah wanda ya sabka yi imani wani littafai daga Allah suke wanda alkur'ani da suna suka baka labari littafi kaza Allah ya sabkar da shi a taura injila zabur sai alkur'an na annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran littafai kamar sufi ibrahim da sauransu zaban da Allah ya sabkar ka yi imani lalle wani littafin daga Allah suke wa rusuli ka yi imani da manzanni na Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya baka labari ko sunna ingata baka wata ce wannan manzo ne ko wannan annabi ne ka yi imani da shi shi manzo ne na Allah jakada ne na Allah Allah ya turo shi domin ya yi gargadi saboda haka mu musulmi mun yi imani da dukkan manzanni sabanin yahudawa da kirista eh su ba su yarda da annabinmu ba amma mun yarda da annabawan da Allah ya turo musu mun yarda annabi Isa annabi ne na Allah ba dan Allah bane manzo ne na Allah mun yarda saboda mi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba ma rarrabe ɗaya daga cikin manzannin sa mu ce mun imani da wani mun imani da wani ba haka nan annabi Musa da Allah ya to zuwa ga Yahudawa banu Isra'il shi ma mun yarda annabi ne na Allah mun yi imani da wannan kina kaga dukkan annabawa wanda alkur'ani da suna suka bamu labar da manzani duka mu musulmi imani da su shi yasa a matsayin ka na musulmi ka ce ka yarda da wani annabi wani baka yarda da shi ba to ka wata daga da'ira ta musulunci imanin ka baya tabbatuwa sai ka yarda dukkan manzannin da Allah ya turo su manzanni ne na Allah babu dan Allah a cikin su duka manzanni ne na Allah jakadu ne na Allah wal yawmil akhir kai imani da ranar karshe tabbas ranar lahira akwai ta yau mai ƙomun nasu lirabbil alami ran da za a tsira ka gaban ubangijin halittu gaba kiɗa na alkiyama ka tabbata lalle tabbas gaskiya ce za a malabi na kafaru allon yi ba a suko? ulbala wa rabi latubu a sunna sun malatu na ba'unna bima amiltum wa zalika alallahi yasir a shi ɗalibai ma sun san wannan aya wayanda suka kafu suna rayuwa cewa ba za a tayar da su ba aka ce gaya musu ya manzan Allah gaskiya ne tabbas za a tayar da su kuma za a ba su labari abinda suka zama to suna aikatawa alkiyama akwai ta in an mutu za a tashi a tsira gaban Allah kin ranar lahira kai imani da aka ce mata ranar karshe ranar daga wannan yini babu wani da zai biyo baya a duniya gaba ki daya an kare ta ji ranar karshe kai imani akwai ta wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi daga cikin rukunin imanin nan ka yi imani da abin da Allah ya kaddara maka na alkhairi ko na saɓanin wannan idan na alkhairi ne ka sarrafa shi ta hanyar da Allah ke so idan mummuna ne saɓanin haka ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah ka tuba Allah ya yaye maka imani da kaddara ta alkhairi ko ta shari waɗannan su an rukunan imani shika-shikan imani guda shida to malam zai buɗe mana littafinsa na usulul iman fi dau'il kitabu wa sunna na babban malaminmu a sheik salih bin abdulaziz bin muhammad ali a sheik malai ce innal imana billahi azza wa jal domin yin imani da allah mai girma da buwaya huwa ahammul usulul iman shine mafi mahimmanci a cikin tushe na imani imani da Allah shi ne mafi mahimmanci a cikin tushe na imani wa azamuha sha'ana kuma shi imani da Allah shi a ɗai ɗan uwa musulmi shi ne mafi girman dukkan wani sha'ani na rayuwa ɗan uwa musulmi duk wani lamari da ka sani to imani da Allah ɗai ƙul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ki kade ta Allah yan alwa musulma ka kade ta Allah Allah shi adai bashi da da bi aihuwa ba ba a shi ba bashi da abokin tarayya to a cikin wato asali ko tushe na imani imani da Allah shine mafi girman sha'ani wa alaha qadar kuma shine mafi daukaka a sama shine mafi a alaha qadar mafi wato daukaka ta kaddarawa bal huwa asalun usulul iman kuma shine tushe na asali na imani wa asasun kuma shine asas gimshiki bana uhu wanda aka gini imani a kansa imani da Allah wa qawamun amru kuma shine mafi tsayuwa a cikin sha'anin al'amarin Allah imani da Allah ka iya uwa musulma ki tsayu duk rigimar da ake tsaya imani da Allah shi addai wake badawa Allah wake hanawa Allah wake ɗaure shi lahiya Allah wake yayewa Allah ina zan kai ƙaran matsala ta wurin Allah shi zai yaye min wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i za da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahu yurshidu wa baqiyatul usul mutafarri'a sauran kuma wato tushe na imanin to sun rarraba sun rarraba akwai saura waɗanda suke daban-daban amma dukansu in ji mala raji'atun ilaihi masu dawowa ne zuwa ga asalin imani ga Allah sauran reshen na usulul imanikin to dukansu za su dawo su dangantu da imani da Allah ɗaya mabaniyatun alai an gina su ne akan shi wal imanu billah imani da Allah shi adai huwal imanu bi wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala shine mutun yayi imani da kade ta kashi shi Allah subhanahu tsarkakken sarki fi rububiyyati a cikin rububiyyarsa na rabb wa uluhiyyati da kuma ilahantakarsa wa asma'ihi da kuma wato sunayensa wanda alkur'ani da sunna suka tabbatar maka wannan suna ne na Allah wasifati da kuma siffa wanda alkur'ani da sunna ingatatta suka tabbatar mata kaza siffa ce ta Allah fahazi usulu salasati sai malam yace to waɗannan sune asale guda uku yaqumu alaiha al-iman billahi waɗanda suke tsayuwa akan imani da Allah bal malai ce bari dai inna dinal islami shi dai ka sani addinin musulunci dai alhanafi wanda yake mai kyakken addini makarkaci daga dukkan addini addini mai kyakke wanda in ka bi shi za ka sami gidan aljanna shi yasa Allah yake cewa wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dina sai ce mi hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata sai ce mi wa zalika dinul wannan shine addini matabbaci addinin hanafiya addini mai kyakke na musulunci to shine addini matabbaci innama sumiya tauhidan an ambace shi da cewa kaɗe ta Allah li'anna mabnahu ala anna Allah wahidun fil mulki domin an gina shi a bisa cewa Allah shi aɗai a cikin mulkinsa ba mai tarayya a cikin mulkin Allah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u وتنزئ الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير wannan masu mulki wani dan bangare ne Allah yake ba su eh wani dan bangare ne za baka an je kai mulkin da magana ko kai mulkin Niger shi ma wani abin zai auku baka sani ba to amma ka sani ta Allah shi ne abin da aka gini cewa Allah shi aɗai a cikin mulkinsa wa af'alihi da ayyuka na Allah. La sharika lahu wanda ba shi da tarayya a cikin mulkinsa ba shi da abokin tarayya a cikin aikinsa ba shi da abokin tarayya. Fa'alu lima yurid. Eh, shi yake aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama. ya bada a lokacin da ya ga dama kuma ya karbe a lokacin da ya ga dama haka Allah yake wa wahidun fi zatihi kuma mala ce bar cewa Allah shi a daya cikin zati nasa wa asma'ihi da sunayen nasa wa sifatihi da siffofi nasa la nazira lahu bashi da kini in an ce kini mai duba mishi aiki kasa yanzu hakuma kowace ma'aikata sai akai akwai eskutar da ita ko wanda zai zo ma'aikata ya rinka bincike domin ya je kai mata labari ma'aikata kaza an samu matsala kaza ko kuma aiki ya da kaza wanda za a turo shi ne ya bincike ya rinka bincikar aikin da kuke to shi Allah bai da wannan eh fala ya khafu uku ba haka da ciko Allah baya tsoron bi bayanata duk abin da Allah ya zartar baya tsoron bi bayanata ba shi da kini mai duba mashi aiki to sai ma da shi gaba da cewa wa wahidun fi uluhiyyati kuma Allah shi adai a cikin ilahi ilahin takasa ilah ilah in ka ce la ilaha babu wani macancancin a yi mushi bauta in ka ce illallah shi ne isbati ka tabbatar sai Allah to shi Allah na shi ɗaya ne a cikin ilahin takarsa wa ibadatihi da kuma bautar shi kakki sake wajen bauta kina bautar Allah kuma kina gama shi da wani kakki haka kakki sake kina bautar Allah kuma kina bautar wani me bautar Allah da bautar wani ki hada Allah biyu eh ga Allah Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza kuma kin zo kin sa wani abin ki a jikin ki wanda shine ko a cikin kayan ki na kasuwanci ki aje a kasan wato matashi ko a kasan gurin kasuwanci a ce wannan shi yake kawo ciniki alhali kasuwa Allah shi yake kawo kasuwa kakin Allah biyu ga Allah na Allah kawo kasuwa kuma ga cikin zo kin sa guru ko laya ko masasau ko jangare ko uwar dawa ko kina kiranta ko an baki wani icce ko an baki wani abin rataya kin zo kin rataya a'a ki bautatawa Allah shi a ɗai ibada ana yin ta dan Allah ne shi kaɗai ba haɗa shi da wani sallah da kake kakki sallah don wani ya gani ƙaramar shirka riya yi ba don Allah ba gashi aiki ne na ibada Allah ce a yi sallah in kiga wanga ke wakin ga mata yan wanki a gurin biki kashi daki Allahu akbar kabara ma wata iri amma ta wata babu ko Allahu akbar assalamu alaikum to wannan hukin yiriya ita kuma riya karamar shirka ce an gane ko ibada mu bauta ma Allah dan shi ki kadai kan mu hada shi da komi sallah azumi zakka aji mi shi dan Allah ko aure da ake yi ki yi shi don Allah don Allah ya ce a yi kakki da wata manufa ta daban arme ibada ne yau matsalar da ake samun aksari waɗansu ba su ɗauki arme a matsayin ibada ba an ɗauke shi kawai a biya sha'awa shi kenan an ƙare an armuwa ne don yana da kuɗi an armuwa ne don yana da kaza ko shi ya arme ta don madance mai koyawa ko kuma a wata babban ma'aikaciya ce don in ta ɗauko albashi ta rinka bashi ka gani an yi abin da wata matsala a'a shi arme ibada ne idan kika san sallah ki yi ta don Allah to arme ma ana yin shi don Allah duk wata ibada bautar da zan yi shi yi ta don Allah la nidda lahu Allah ba shi da kishiya eh ba shi da kishiya shi na an ce kishiya abokin tarayya a wannan abu ne na kai da wani na ku biyu ko abu kaza da wani da wani nasu ne shine ne kishiya to Allah bashi da wani sai malam yace wa bihada da wannan ne ya alamu anna tauhidul anbiya cewa lalle kadeta kadeta wa tauhidin da annabawa suka zo da shi wal mursal da manzanni suka zo da shi yan qasimu ila salasati aqsam ya rabu rabo ne gida uku al'ula na harko a cikin wani littafin malam ya ce al'isimul awalin kaso na harko tauhidin rububiya kaɗe ta Allah na rububiya mine ne tauhidin rububiya sai malam ya ce in baka san shi ba ana ta cewa tauhidin rububiya tauhidin uluhiya tauhidin asma wa sifa to yal uwa musulma mai sauraron mu ko mai kallon mu ka saurara ka ji yadda malam ya fassara kowanne ka gane ma'anar shi domin ana mala ya ce maka da wannan ne za ka san tauhidin da annabawa da manzanni suka zo da shi ya kaskashi gida uku na farko mala yace tauhidur rububiyya wa huwa iqrarun shine mutun ya tabbatar ya furici ya tabbatar bi anna Allah ta'ala rabbun lalle Allah madaukakin sarki shine rabb mai tarbiya mai kulawa da kai mai baka reno kina cikin dugon maniyi wa ya tsare ki a cikin ma'aifa hakika hoto maniyin bai lalace ba wani yana gudan ruwan ma a lokacin da ya da so a cikin mahaifa Allah zai lalata shi to ki ba tsarin da Allah ba kina gudan ruwa kwana arba'in gudan jini kwana arba'in gudan tsoka da wannan suna gani arba'in kin ɗaya suna biyar sun gana shi gudan ruwa gudan jini gudan tsoka sai a turo mala'ika arba'in arba'in gida uku to wa baki wannan tsara kaga Allah rabbu kenan mai kulawa har akai inda za a turo mala'ika ya busa miki rai kina cikin mahaifa ta hanyar mahaifiyarki ki rinka cin abinci eh ki rinka cin abinci ki rayu a ciki a ciki za ki rinka rumfashi Allah ya baki tsaro da kariya ya tarbiyyance ki tun kina cikin mahaifa har ya zuwa lokacin da za a hudar da ke zuwa duniya Allah ya baki tsaro ya tsare ki jin wa ke tsaron shi Allah ganin wa ke tsaron shi Allah hancinmu da muke shaƙa wa ke tsaron shi Allah hannunki wa ke tsaron shi Allah ƙawaki wa ke tsaronta Allah rabbi kenan mai tarbiyyarka mai kulawa da kai mai tsaronka shi ne ubangijin dukkan komi rabu kulli she'in shi ne ubangiji dukkan wani abu da ka sani wa maliku kuma shi ne mai mallakarsu wa khaliquhu kuma Allah shi ne mahaliccinsu kin tabbata ba ke galici kanki ba tabbas kiyashi kin san ne ba ke galice shi ba eh wa raziku kuma Allah shine mai arzitawa dugon ruwa da zaki shan Allah ya gada ba zaki sha ba arzikin Allah ne sai kin sa a bakin sai Allah ya tseda shi ana kiwucewa arzikin Allah gashi nan burjik muna ci haka nan kuma wa annahu muhyil mumitu shine yake rayawa kuma yake kashewa wa annahu muhyi almumit shine mai rayawa kuma shine mai kashewa shi yake raya ki da kina rayuwa alladhi khalaqal mauta wal hayata sai ce mi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halice ku ga rayuwa ga mutuwa wa raya ki Allah ko sarkin garin ku ya raya ki ko doguwa ta raya ki masasau jangare uwar dawa ita raya ki ha Allah kuma wa mai kashewa Allah ka taba ji an cewa ne ya mutu lokacin shi bai yi ba ha duk wanda kaga ya mutu lokacin shi ne fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah zai turo mala'ika na mutuwa ikiranka to kashewar Allah shine mai yinta annafi'u kuma Allah shine mai bada amfani adar kuma Allah shine mai saukar da cuta dan bayinsa ta zama mana izina mu koma zuwa ga Allah almutafarridu bil ijabati inda idirari Allah Allah subhanahu wataala shine adai mai karbawar duk wani wanda yake cikin larura a gurin larura gurin tsanani gurin neman ceto idira lokacin da kake cikin wato bukatar agaji kana cikin wani hali to Allah shine mai karba dan ka kirayi wani ma ban za ka kiraya moda ta fanfaro sai dan na burki babu burki gagara can gaban ku me za ka ji ana cewa Allah Allah za rika cewa ko an kirayi wani a kirayi sarkin garinku ki ce ya kawo miki agaji a lokacin to Allah shi a ɗaya shi kada ne a lokacin da kake cikin tsanani in ka kira shi zai karɓa maka shi yasa yake cewa ta'araf ila Allah fi raha'i ya arifka fi shiddati ka san Allah a cikin yalwa ina cikin wadata to in ji tsoron Allah ya arifka fi shiddati lokacin da ka shiga cikin tsanani sai Allah ya kawo maka agajinsa da tallafinsa shi yasa ake so mu yi imani da Allah mu tabbatu akan wannan imani yawa zaka ga mota ta hwadi ko ta je hwaduwa waɗansu yana kiran yana ihu wani yana kiran duke shi amma mai imani wanda yake ya tsaya yana ƙoƙarin imanin da Allah yana aikata shi yana da tauhidi zaka jira Allah Allah Allah wani ƙarshe zaka je ce la ilaha illallah kuma ƙarshe wani sai ga ya mutu wani zai ƙarshen karmashi amma dewa zaka mota ko wani haɗi zaka jona ta iwu to akwai saura akan imanin shi yan uwa musulmi to mai amsa maka a cikin wannan lokacin da kake neman agaji da tallabi shine Allah alladhi lahul amru kullahu wanda shi Allah nan dukkan wani al'amari a hannunsa yake dan uwa shahawa ma kan kilahiya wani mai hikima yake cewa idan wane yace shi a dauke da wane ce ya aje ka yi tafiyarka domin kawahon ba shi yi maka ba ko akwai da ya mishi kafa ba Allah ba ha wane ya ce a mu muke dauke da wane mu muke dauke da wane mu muke kaza mu ne masu kaza mu ne masu kaza to da Allah ce ya aje ka in ya aje ka to yi tafiya ka yace domin kawahun ba shi bai maka Allah ne maka to shine Allah imama yake cewa alladhi lahu al-amru kullu wani dukkan al'amari yana ga hannun Allah shi yasa ake so ka yi imani tsantsa imani na haƙiƙin ga Allah ɗaya wabi yadihi alkhairu kullahu kuma dukkan wani alkhairi a hannun Allah yake Allah ba dangana mu sharri ba dangana mu Allah sharri duk wani alkhairi a hannun Allah yake wala yurja'ul amru kullahu kuma dukkan al'amari ga Allah suke komawa dukkan al'amari mun kare rayuwar mu gabaki daya za a gama mun kuma wurin Allah ‘yar uwa musulma ko ɗan uwa musulmi inda ka zo to ka san ka koma wai rijawar amaru kullahu dukkan al'amari suna komawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ake so ka yi imani da Allah ɗaya la sharika lahu fi zalika Allah bashi da makamanci a cikin wannan to wannan shine a takaicin takaici a malaye miki wato ta'arifin wato tauhidur rububiyya al-ismu sani kaso na biyu kuma a cikin sha'anin tauhidi shine malaye tauhidul uluhiyya tauhid na ilahantaka ilah la ilaha illa Allah shine kaso na biyu to menene tauhidul uluhiyya ana tauhidul uluhiyya a makaranta ana ta karanta ma yara ko ne ganki akan hanya ita me kike wanci na ga tauhidul uluhiyya me ake nihi da tauhidul uluhiyya to malam gashi zai miki tarifin sa sai ce huwa ifradul lahi wahdahu bi zalli wal khudu'i wal mahabbati wal khushu'i wal ruku'i was sujudi was zabahi wan nazari malaji shi ne kaɗai ta Allah shi a ɗai a cikin ɗaukaka ta Allah da ƙasƙantar da kai da nuna soyayyarka ga Allah da nuna soyayyarka ga Allah wal khushu da kuma jin tsoron Allah kuma a cikin ruku'inka da sujadarka da yankanka duk ka zamanto kana jin tsoron Allah kana kaskantar da kai ga Allah wan nazar da kuma adawalkinka ka yi shi halisan lillahi dan Allah menene adawal yau in na samu jika goma zan yi azumi zan yi azumin kwana daya ko kwana biyu shine adawal ko in na samu burebe sai na yi azumi ko na samu bak sai na yi walima sai ki karan tsuwaki shine nazar can cikin suratul mursalat yana kawowa yufuna binadari wa yakhafuna yana sharruhu mumune na kware su ne masu cika adawal in sun yi adawal to adawal ba a yin shi don wani ana yin shi halisa lillahi don Allah wasa'iril anwa'il ibada da sauran irirrika na ibada duka a ruku'inka da sujadarka da yankanka da adawarkinka da nutsuwarka ko da tsoron Allah da kaskantar da kanka duka yi shi halisan lillahi kai shi dan Allah la sharika la Allah bashi da abokin tarayya wannan shine a takaicen takaicewa malam ya mana tarifin tauhidul uluhiyya al-ismu salisu kashi na uku kuma ai da malam ya baki labari ya ce rabe-raben tauhidi gida uku ne akwai tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya na ukun al-ismu salis tauhidul asma wa sifat ta Allah a cikin sunayensa walillahi al-asmaul husna fad'uhu biya Allah yana da sunaye kyawawa ku roƙe shi da su kuma Allah yana da sunaye gomiya tar da tara ɗari ba ɗaya tis'in da tara duk wanda ya kiyaye su ya hardace su ya san ma'anarsu yake kiran Allah da su yake bautar Allah da su yana mai imani da Allah to ba abin da ke tsakanin shi da shiga aljanna sai mutuwa saboda haka ki kaɗe ta Allah a cikin sunayensa kan ki kawo wani suna wanda ba na Allah ba ki rinka kira ki ce ayi kawo miki agaji ko taimake ki da kaza ya shabka ya ilu ko eh akwai masu kiran wannan ya wane ne sai ta kiran wani suna dan wanda yake bai shi da asali addini to sunaye na Allah littafin Allah da suna ingantattu sun zana mana sunaye na Allah wanda suke ingantattu yan uwa to Allah yana sunaye kyawawa yace mu roƙe shi da su in kin tashi roƙon Allah roƙe su ya gafar ya Allah mai gafara Allah ka mini gafara ki ta kira ya razaq arziki take bukata ka san matsalar mutumin yanzu shi da a samu kuɗi eh shi da kuɗi eh ya zai samu to Allah rasula kirayi kirayi sunayen shi da cikin sunayen shi na Allah mai arzitawa shine mai bada arzikin arzikin a hannun shi yake shine mai raban kirayi shi ya baka sai dai kai fatan kuma ka a baka ya zame maka masiba ka kasa aiwatar da shi wajen biyayya ga Allah wani guri Allah ce nanu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya abinda zaka ci kasan da da abinda zaki sha da abinda zaki sa da abinda duk mai kasawar Allah shine mai kasawa matsalar ki kaza biki samu ba kirayi Allah to Allah yana suna kyawaya wasifat da kuma siffa siffa ta Allah siffofin shi wanda alkur'ani da suna suka ce wannan siffa ce ta Allah to abinda ake nihi da tauhidul asma wa sifat malam yace in baka san shi wa ifradullahi ta'ala shine kadai ta Allah fima sumiya cikin abinda Allah ya ambaci sunan shi da shi cikin abin da Allah ya ambaci sunan shi ce wannan shine sunan Allah ko sunna ingatatta ta manzon sallallahu alaihi wasallam tace maka shine na Allah wasbihi nafsi ko kuma ya siffanta kai nasa da shi Allah ya ce shine mai kaza ko manzon rama ya ce muku shine mai kaza sallallahu alaihi wasallama fi kitabi a cikin littahinsa alqur'ani wa ala lisanin nabihi sallallahu alaihi wasallama kuma amsa harshen annabinsa annabi ne ya ce muku wannan suna ne na Allah wannan siffa ce ta Allah da Allah ya siffanta kanshi da su to shikenan sai kai imani da dukkan su wannan na Allah ne wa tanzihi anil naqais kuma ka tsarkake shi Allah daga dukkan abu wanda yake ragagge Allah ba a wato dangana mishi kaskanci na kas kaskantaka ko ragewa Allah kamin ne duk abin da yake na kamala ne duk abin da Allah yana yi akwai kamala a cikinsa akwai cika to ba a dangana ma aka tsarkake Allah a dukkan naqais duk wani abu wanda yake na kaskanta na rage ka tsarkake Allah da wannan in uwa musulmi wannan hudun mala yana miki darasi ne ko yana ma darasi ne dan mu kaɗe ta Allah mu yi imani da Allah shi a ɗai mu san kayan nashi ne shine mai yi kuma shi yace ai wal uyub kuma ka tsarkake Allah daga aibi abinda bai dace ba a ce Allah a a bai kuma ma silatun da kuma ka tsarkake Allah daga kamanceceniya a ce ga wani ga wanda ya kama da Allah ga wani abin da ya kama da Allah babu shi al a cikin halitta fi ma huwa min hasa isihi a cikin dukkan abin da Allah ya keɓance kanshi da shi dole he ka tsarkake wannan duk abin da Allah ya ce wannan ya keɓanta nashi ne ko manzana masallaci ya gaya maka a cikin suna ingantatta wannan ya keɓantu ga Allah to ka tsarkake Allah da wannan wa ikirar yana daga cikin kuma tauhidul asma da sifa kai ikrari bi anna Allah bi kulli shay'in alimun kasancewa Allah ga dukkan komi masani ne wannan zaman da zamu yi tun ba halice mu ba Allah ya san yau zamu zo mu fara wannan darasi na farko a daidai wannan lokaci a wannan rana a wannan lokaci tun Allah ya da sanin shi tun ma ba halice mu ba to yana daga cikin abin da zaki imani da shi ki yi ikirani ki tabbatar da cewa komi Allah ya san da shi babu abin da Allah bai san shi ba wa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne a bisa dukan komai babu abin da ya gagara Allah gwani kenan eh babu abin da ya gagara Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir mai iko ne a bisa dukan komai wa annahu hayyun kuma Allah subhanahu wata'ala rayayye ne alqayyum kuma Allah matabbaci ne shine tsayayye wajen gudanar da al'amarin bayi nasa yana tse da zati nasa alladhi la ta'khudhu sinatun wala nawm shi Allah nan da aka ce kai imani da shi ko imani da shi la ta'khudhu sinatun wala nawm gengedi baya kama shi barantana babban barci mutuwa eh gengedi bai kama Allah eh gengedi dan adam ne abin halitta shi gengedi barci an gani ai gajiya shi take sa eh na ajab shi ko gajiyayye ne to gengedi baya kama shi barantana babban barci mutuwa lahu mashi mashi'atun Allah shi yake da mashi'arsa annafizatu wadda take abin zartarwa wa hikmatun baliga kuma Allah shi yake da hikima wadda take isassa duk abin da kaga Allah yayi akwai hikima mai yawan gaske idan Allah ya ce kakki sata kakki zina to akwai hikima da Allah ya sa ya ce kakki idan Allah ya ce kakkai ƙarya to ƙarya da Allah ya ce kakkai akwai hikima isassa a cikin wannan wa annahu sami'un basir kuma shi Allah sami'un mai ji ne basiru kuma mai gani ne gani ba irin naka ba la tudrikul absar wa huwa yudrikul Allah mai ji ne kuma hallo mai gani ne mumune na kware su ne a lahira za su ga Allah kafirai ko mujriman diya su ba sa ganin Allah amma mumune suna ganin Allah to kaddara ki imani Allah yana jinki kuma Allah yana ganin ki lokacin da zaki shiga daki ki saban Allah lokacin zaka shiga daki ka yi sabana ka waya ka babu wani wuf ka shiga gidan giya ko gidan caca ko gidan yar gagara duk Allah yana ganin ka kuma abin da muke faɗa Allah yana ji ra'ufun Allah mai tafsasawa ne rahimun kuma Allah mai rahama ne alal arshistawa kuma ki yi imani da Allah ya daidaita a saman al'arshinsa yaya daidaituwar take yaya take wannan ba mu sani ba amma imani da Allah alal arshistawa ya daidaita akan al'arshinsa wannan wajibi ne a kansa ga dukkan mutum musulmi yaya daidaitan ya daidaito wannan ba sha'aninka ba ne imani ake so da Allah ya rita a sama al'ashinsa wa alal mulki ihtawa kuma shi Allah nan mulkinsa ya kewaye dukkan komi mulkin Allah ya kewaye dukkan komi wani mai mulkin abinda za a aikata a mai yake cewa a garin rana a yanzu bai sani ba sai an ba shi labari amma mulkin Allah ya kewaye dukkan komi wa annahu malik Allah shine mai mulkin komi da kowa al-Quddus Allah shine tsarkakken sarki assalam Allah shine assalam domin yana daga cikin sunayen Allah assalam aminci zama lafiya shi yasa musulunci kaga ka zama shi assalam al-islam musulunci zama lafiya to sunan Allah daga cikin sunan akwai assalam al-mu'min ka yi imani da Allah imani na haƙiƙar al-muhaimin mahadarci al-aziz wanda yake aziz mabuwayi al-jabbar mai girma mai girman gaske al-mutakabbir abin girmamawa Allah subhanahu wata'ala subhanahu subhanallahi amma yushrikun Allah ya tsarkaka da asan ya mushi wani abun bauta a cikin bauta wa ila gairi zalika ya zuwa wani wannan min al-asma'il husna na daga sunayen Allah wanda suke kyakkyawa wa sifatil ula da kuma sufofi madauka sai malam yace wa li kulli ismu min hadhihi al-aqsam na daga kowane yanki guda uku da muka zana na uluhiyya da rububiyya da asma da sufat da muka zana min hazir aksamu salasa daga cikin waɗannan yanki-yanki na rabe-raben tauhidi guda uku dala'ilun kasiratun akwai dalilai masu yawa min alkitab in ka binciki littafin Allah wa sunna da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam fal qur'anu kulluhu bi tauhid shi kuma alqur'ani ya zo da dukkan awabin da suke na tauhidi wa huquqihi wa jazaihi da haƙoƙinsa da sakamakonsa fi sha'ani shirki wa ahli a cikin sha'anin hada Allah da wani da masu hada Allah duk alqur'ani ya zo maka da wannan bayanin ka kade ta Allah wa jazaohum da sakamakon wanda ya hada wani da Allah wa hadhihi al-aqsamu tauhid aqsamu salasati waɗannan yanke-yanken tauhidi guda uku tauhidul uluhiyya da rububiyya da asma da sifata da sifofin Allah littauhid na tauhidi faqad akhazaha ahlul ilmi ma'abuta ilmi suka riki wannan bistiqra'in domin tabbatarwa wa tattabi'u da kuma bibiyar linususil kitabu wa sunna dan su kawo maka nassi a cikin littafin Allah da sunna huwa istiqra'un tama shine tabbatarwa cikakka linususin shar'i amma hu akawo maka nassi na shari'a afada hazihi haqiqatu shari'a wanda suka hadu a cikin wannan haqiqanin shari'a wahi anna tauhid shi tauhidi dai almadalubu min alibad abun nema ne a gurin bayi huwa imanu bi wahdaniyatillahi shine mutum yayi imani da kade ta Allah shi a daya fi rububiyyatihi a cikin rububiyyarsa wa uluhiyyatihi da uluhiyyarsa wa asma'ihi da sunayensa wa sifati da sufofinsa su kuma a baya mun yi ta'arifin su ta'arifin tauhidul uluhiyya tauhidul ta'arifin uluhiyyar rububiyya da asma'i wa sifa faman lam ya'ti bi hadhihi bi hadha malan yace duk wanda bai zo da waɗannan ababen ba na rabe-raben tauhidi bai tabbatar da su ba falesa bi mu'min to wannan ba mu'mini bane وفيما يلا فصول ثلاثه في كل فصل a cikin abin da zai biyo bayan malam yace akwai ababen da suke ya kalkasa su kashi gida uku bayanun liƙasam min hazil aqsam da kuma bayani na wannan rabo-rabo da malam yayi a cikin wannan littafi ina ganin lokaci yayi kuma mun zo ƙarshen darasinmu na farko wanda muka fara a cikin wannan littafi namu mai albarka usulul iman fi dau'il kitabi wa sunna na babban malaminmu a sheikh salih ibn abdulaziz ibn muhammad ali sheikh abinda aka ji mun yi daidai wannan ba hikimu bace ba dabarun bace daga Allah kuskure da aka ji daga shedan ne muna fatan Allah ya kankare abin da ke kuskure ya tabbatar da mu akan suna ingantatta yan uwa waɗanda suke ba da lokutan su suke sauraron mu da yan uwa waɗanda suke kama mana Allah subhanahu wata'ala da masu sauraron mu Allah sami tarayya a cikin ladan Allah sanya tauhidin mu ya cece mu a duniya cece mu a lahira Allah tabbatar da mu a cikin kaɗe da Allah da yi ma Allah ibada cikin tauhidinsa Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan aqida ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali innaka hamidum majid نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين